بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما نقدهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تنال تدلوا على خائنة منهم إلا قليلا منهم وعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا همة الشيخ قولي لنا بهذا المحضر والتعرفي بنظرة تأتي لنا بالزفر بما نقضيهم ميثاقهم لأناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح inna allaha yuhibbul muhsinin alhamdulillah wannan rana muna ranar talata a yau 18 ainihin ga watan ramadan an gane hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam 1443 wanda ya daidai da 19 ga watan hudu shi ma 2000 da ainihin 22 miladiya to muna godiya ga Allah da ya kawo wannan rana ta yau wajen ci gaba da wannan karatu a nan yadda muka saba wani ma na kalihim ne sakakon a jiya mun ji abubuwan da suka yi allah subhanahu wata'ala ya kawo masa sharaɗi wa qala allah inni ma'akum allah ce ina tare da ku amma fa la in aqamtumus salata wa ataytumuz zakata wa amantum bi rusuli wa azartumuhum wa qarantumullaha qalban hasana la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar to kaji sharadin da Allah ya sa musu kuma Allah sai da yace musu faman kafara ba'da zalika minkum wa qala la sawa sabi yace ina tare da ku amma kun tsaye da sallah kun ba da zakka kun imani da manzanni kun taimaka ma manzanni na kun ba Allah rance na ciyar da bayan Allah in kun haka za mu kankare muku biya kullai hukanku sannan mu shigar da ku aljanna wanda koramu ke gudana karkashin garunanta Allah ya ce wanda ya kafirce bayan haka faƙar Allah sawa an sabil lalle wannan ya bace ba tsakiyar hanya to me ya faru fa naqalul misaqa sai suka warware alƙawari qala ta'ala Allah ya ce fa bima naqalihim misaqahum saboda warware alƙawarin nan da suka yi la'annahu sai muka la'ance su ai am adanahum muka nisanta su an rahamatina daga rahamar mu fa bima naqalihim bi naqalihim misaqahum saboda warware alƙawari da suka yi wajen na kulubahun kasiyatan Allah ce muka sanya zukatansu ta bushe eh muka sanya wato zukatansu ta bushe kasiya ta zama busasshiya la talilu zuciya ta zama ba ta taushi ni kabulul haqqi wajen karban gaskiya eh yuharrifun kalima suna canza kalima allazi fi taurati wanda ke cikin at-taura min na'ati muhammadin na sifofin annabi muhammadu suka yi ta canzawa amma walihi ga wuraren da wannan wato shigobi na manzala suke allati wa laha Allahu alaiha wanda Allah ya ajiye akai ayu baddalu lahu suka ta caccanzawa wanda su hannan suka bar wato rabo mimma zikiru bi wanda aka umurce su da shi a cikin attaura wannan rabon shine min ittiba'i Muhammad nabin annabi Muhammadu amma da su sai suka bar shi wala tazalu ya Muhammad ya rasulullah ba gushe ba tattaliu kana tsinkaya ala ha'inati minhum akan ha'inci wato da waɗannan mutane bidan al'ahdi da warware alƙawari kai ma kana gani ya rasulullah ba a ɓoye bane illa qalilan minhum sai kaɗan daga cikin su liman aslama cikin wanda suka musulunta irin su abdullahi bin salam domin shi abdullahi bin salami malami ne a cikin su kuma ya sallama ya zo musulunta Allah ya ce fafu annu iran gwabe gare su wasfa ka kau da kai inna Allah yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa wannan fafu anhu wasfa din nan kafin a saukar da aya da ke maganar yaƙi eh amma da aka saukar da aya da ke maganar yaƙi sai ta shafe wannan jahilul kuffara wal munafiqin wa galis alaihim to ya shafe wannan kuma mansuhun bi ayati sai an shafe shi da wato ayan takwas wa min allazina qalu
ومن الذين قالوا إنا نسارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حزا مما ذكروا به فنسوا حزا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغلاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين نعم ومن الذين قالوا إنا نسارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حقا مما ذكروا به أغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة سوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير جاءكم من الله نور وكتاب مبين هديه الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم آه الله سبحانه وتعالى yace wa min allazina qalu akwai daga cikin waɗanda suke cewa inna nasara wai mu nasara ne aka zana mai saqahum Allah ya ce su ma mun dauko alƙawari da su aidan kama aka zana mai saqa bani isra'ila kamar da muka dauko alƙawari da bani isra'ila su ma din fada su hazzan shi suka bar rabo mai mazuki rubi wanda aka yi masu wa'azi a kan shi ne wato gargadi a kan shigobin annai muhammadu dal injili wanda suke cikin injila su ma suka saba wannan alkawari in ji allah da suka yi haka ga fa'u sabadiya su ma fa ga raina allah ya ce sai muka aukar da al'adawata wato ainihin gaba bai dahu tsakaninsu eh muka jefa masu wato kin juna walbagala da kiyayya ila yamil kiyama har ya zuwa ran tashin kiyama ba yahuda in ya ga ba nasara bai san shi ba nasara in ya ga yahuda bai san shi eh wa qalatul nasara laysat al yahuda ala shay wa qalatul yahudu laysat an nasara ala shay kuma dukkan su ya tanu da kitaba eh Allah ya ce muka jefa musu kin juna saboda sun ki manzon Allah na'am Allah subhanahu wataala ya ce mun sanya musu kin juna da gaba tsakaninsu da juna ila yawon kiyama bitafriqihim saboda rarrabuwarsu waqtilaji awaihim da sabawan san zuciyarsu wa kullu firqatin takfuru al-ukhra dukkan wata wata wata firqa tana kafirta daya wannan yahuda suna ganin nasara kafirai ne nasara suna ganin wato yahuda ma kafirai ne kuma haka suka yi ta rububi akan annabi ibrahim sai nasara su ce su su ne ke bin addinin annabi ibrahim sai yahuda su ce su ba su ne ke bin addinin annabi ibrahim annabi ibrahim ba yahude ne wanda suka ce annabi ibrahim ba nasare ne allah ce duk ƙarya kuke eh ma kana ibrahim yahudiyan wala nasaraniyan walakin kana hanifan muslima annabi ibrahim ba ba yahude bane annabi ibrahim ba ba nasare bane annabi ibrahim wato ainihin yana addini ba hanifi ne addinin da ya karkace ma kowane addini eh shine dinin islam na'am su ba abin da ya faru da su kenan kamar da ya faru da waɗancan ɗin in ji Allah Allah ya ce fasafa yi nabi Allah da sanar Allah zai ba su labarin an je lahira lakira ne ma kanu ya suna una abin da suka gamo suna aikatawa bai jazi Allah zai musa kai a kan shi ya ahal kitabi ya ku yahudu da nasara kad ja'akum rasuluna haqiqa manzon mu ya zo muku sallallahu alaihi wasallam yubayyana lakum kaseeran mimma kuntum taqul wato yana muku bayani mafi yawa daga cikin abin da kuke boyewa a littafan ku min alkitabi at-taura da injila wa yafu an kafir na rangwame da wato yana barin wasu masu yawa daga cikin abin da ba ku wato yayi bayanin wasu kuma an bar wasu ba ba ba ka ba da ko bayanin su ba min zalika daga wannan raja'akum min allahi nurun hakika haske ya zo maku daga Allah shine Annabi Muhammad wa kitabun mubin da littafi mabayani shine alqur'ani annabi yana wato wani lokaci Allah ya ce ma annabi nuru shi kansa Allah nuru alqur'ani nuru sannan wani lokaci kuma Allah haqqu annabi haqqu alqur'ani ma haqqu eh wannan duka wannan duka ko ina yana shiga haka to nan dai nuru anan annabi Muhammadu ne ajakum min Allah nurun wa kitabun mubin lallai haske ya zama ku daga Allah da kuma wani irin littafi mai girma mabayyani hadibi Allahu man ittaba ridwana wannan littafi Allah yana shiryar da wato da wannan littafi ga wanda ya bi yardarsa ya zo ya imani bi al'amana shubalar salami ta farkin aminci shine aljanna dama ya ce wallahu ya da'u ila darus salam wa yuhrijuhum sannan yana yana fitar da mutane min zulumati daga duhu na kafirci ila nuri zuwa haske na imani bi izinihi ai bi iradatihi da nufin Allah domin dama komai sai an samu mashi'a da irada kafiri ya ce na kafirci ne da sanin Allah haka ne inda Allah bai bada dama ba ba zai kafirci bai haka ne to amma lallai akwai mashi'a amma ba irada eh don Allah bai yarda ai kafirci ba inda la la ya murzu fasha da wani munkari ko amma dai mashi'a ne duk abin da duk daga hannunka duk motsi daya na jikinka duk wani abu da za ka nufi sai wato mashi'ar Allah ta shiga in ba mashi'ar mu zai ba to amma irada ba shari'a ke ne to sai irada ta yarda to idan shi ka kafirci ba iradan Allah ba yarda Allah cikinsa amma akwai mashi'a amma ba yarda shi so da haka shi yasa ya ce bi izini ai bi iradati wai adi ila siratin mustaqim sannan yana shiryawa bisa wato zuwa tafarki madaidaici laqad kafara لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء wallahu ala kulli shay'in qadir Allah subhanahu wataala ya ce haƙiƙa laqad kafara allazina qalu lallai waɗannan allazina qalu wanda suke cewa inna Allahu wal masihu maryam wai Allah shine masihu dan maryam wai Isa Allah ne Allah ya ce waɗannan mutane sun yi kafirci haƙiƙa kafirai ne duk wanda ya ce Isa Allah ne to ya kafurta eh suna ake ce mafirka yaqubiyya kenan ai su ja'aluhu ilahan wa hum yaqubiyya su ne firkatun bin nasara yahudiya sunansu an gane to su suke ce mai isa allah ne to wannan sun kafirta in ji allah sun kafirta eh wato kul ka gaya musu ya rasulullah ka ce fa man yamliku min allahi shay'a shi wane ne zai mallaki wani abu ko ya tunkuɗe wani abu daga azabar allah in arada an yi hulakar masih ibn maryam in allah ya nufin zai halakar da isa dan maryam da allah ko wanda ya sai hana ba littasa ba ne to in dai akwai wanda ya sai zo mu gani wa ummuhu da uwar tashi ma baki ɗaya da maryam din wa man fil ardi jami'a kai da duk wanda ba ke bayan duniya baki ɗaya in Allah ya ga dama duka sai halakar da su cikin kafawan ido ɗaya eh wa yati bi akhari wa ma zalika ala Allah bi aziz wannan ba mai wahala bane da Allah to waye isa ya hana Allah ya azumtar da ko ya halakar da wato isa da mamansa da duk mutanen duniya baki ɗaya ai la ahada yamliku zalik ba mutum ɗaya da mallaki wannan walau kana almasihu ilahan laqadar alai to ai da masihu ko Allah ne da ai da ya ja eh da ya samu iko ya hana Allah to yau gashi ya wuce ko bai wuce ba
eh ko da da bai nunduri yana sama ko shi yasa Allah ce kullu man alaiha fan fan Allah ce fan duk wanda ke bayan ƙasar nan wato kararre ne shi ba wai zai kare ba ba ya fada ba fan ya riga ya kare eh kana tafiya ma ka kaddara kai mutace ne kawai ka mutu kawai tunda ba makawa sai ka mutu to ka mutu ma kawai haka Allah ce fa wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali kuma yace falau kanatu dunya tadumu li ahliha ai la kana rasulullahi hayyan wa baqiya da duniya tana da tabbas to ai da manzo Allah yana da akwai wanda Allah ke so kamar annabi to annabi ya bar duniya kai ma ka shirya naka batta yawwa to ka gani kenan to Allah ya ce da ya ga dama duk wanda ke duniya ma sai dauke shi baki daya waye sai hana walillahi mulku samawati wal ard lalle mallakan sammai da kasai duka na Allah ne eh wa ma bainahuma da abinda ma ke tsakani ya haluku ma ya sha Allah shi yake halitta abinda ya so ya haluku ma ya sha kenan والله على كل شيء قدير الله ما يكون يكن كوما نعم
وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يؤذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل جاءكم أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير آه الله سبحانه وتعالى يقول وقالت اليهود ذاك اليهودا تنا cewa wannan sara da nasara nahnu abna'ullahi wai mu ƴaƴan Allah ne saboda wai wai annabin su dan Allah ne to su ma ƴaƴan Allah ne sun zama jikoki kenan na Allah an gane su yahuda sun ce uzairu dan Allah ne annabin su kenan uzairu dan Allah ne to su kuma nasara suka ce a isa dan Allah ne to kenan dukkan su sun zama jikokin Allah kenan to sai Allah ya ce da nasara da yahudu sun ce nahnu abna'ullahi mu ƴaƴan Allah ne kullum minhum qalu nahnu abna'ullah mu ƴaƴan Allah ne ai ka abna'ihi bil qurbi a wajen kusanci wal manzila da daraja abna'ul lahi li'annahu qalu innahum abna'ul uzairu wa uzairu ibnullah su ƴaƴan uzairu ne uzairu kuma dan Allah ne wa ayyubau suka ce kuma su masoyan Allah ne qalu innahum ayyubaullah su masoya Allah ne itimadan ala annahum min zuriyati ibrahim to sun dogara da cewa su ƴaƴan su suna cikin zuri'an annabi ibrahim wa ibrahim shi ko ibrahim khalilullahi khalilu ne na Allah an gane ulu hada ku bar wannan qul ku ce ko qul ka gaya musu ya rasulullah qul lahum an gane ko kuma ulu hada suna da awon wannan to qul ka gaya musu ya rasulullah ka ce falima yu'azzibukum bi dhunubikum to yaya Allah yake azabtar da ku da laifin ku kuma ya uba zai bada zai bada azaba kuma yaya Allah yake muku azaba kuma da laifin ku in sadaqatun bi in kun yi haka in kun gaskiya cikin haka al-abdu la yu'azzibu waladahu ai uba bai ma ɗansa azaba wal habibu la yu'adhibu habibahu ai masoyi ai ba zai ma masoyin shi azaba ba wa qad azabakum Allah lalle gashi Allah ya azabtar da ku wa antum kazibun alhali ku ba ƙaryata ne balantum basharun mimman khalaq Allah ya ce bari mana ku mutane ne daga cikin halittar da Allah ya jinsun min bani adama faɗa ku jinsi ne cikin ƴaƴan annabi adam lakum ma lahum wa alaikum ma alaihim kuna da abin da suke da shi kuma su ma suna da abin da kuke da shi gafir liman yasha Allah yana gafara ga wanda ya so al-maghfirat Allah ya bai gafara din wa yu'adhibu man yasha Allah yana azabtar da wanda ya so ta'zibu ya azabtar da shi la itirala alai babu jira ga Allah wallahi mulku samawati wal ard mallakar sammai da ƙasai duka na Allah ne wa ma bainahuma da abin da ke tsakani wa ilaihi masiru makoma mai kyau ta tabbata ga Allah ya ahlal kitabi ya kuma abuta littafi qad ja'akum rasuluna ku sani hakika manzonmu ya zo muku annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yubayyinu lakum ala fatratin min ar-rusul yana muku bayanin shari'o'in addini ya zo akan fatara na wato in kida min ar-rusul yankewan manzanni domin tsakanin shi da annabi Isa akwai gaf shine zamanin fatara idan lam yakun bainahu wa bain Isa rasulun domin tsakanin manzo Allah da Isa ba wani manzo wa muddatu zalika muddan haka 569 sana shekara 569 tsakanin manzon Allah da annabi Isa shekara 569 abin da yasa Allah ya haka an ta kulu dan kar ku je kar ku zo kuna cewa ma da ana min bashirin wala nazirin wani mai gargadi wani mai bishara ko mai gargadi mu ba mu ganshi ba laulan ya ci muhammadun da muhammadu bai zo ba da kultum da kun ce ma da ana min bashirin wala nazirin wani mai bishara ko mai gargadi bai zo mana ba to Allah ya ce fa karja akum bashirun lallai ga bashiru ne ya zo muku annai muhammadu mai bishara wa nazirun mai gargadi wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai al'ana muhammadun ata da duka annai muhammadu ya zo yana nan ya zo wa huwa bashirun wa nazirun shi mai bishara ne shi mai gargadi ne bai da adamu nu tsakanin annabi adamu da annabi nuhu alfa sana shekara dubu ne shekara dubu daya amma shi annabi nuhu jikan annabi adamu ne wa bayna nuh wa ibrahim tsakanin annabi nuhu da annabi ibrahim alfa sana shi ma shekara dubu ne kuma shi annabi ibrahim jikan annabi nuhu ne don Allah ya ce wa inna min shi'atihi la ibrahim cikin jama'an nuhu akwai ibrahim shi ma jikan sani wa bayna ibrahim wa musa alfa sana tsakanin annabi ibrahim da annabi musa shekara dubu biyu malam duniya fa ta kare mu duk karshe muke Allah duk muje-muje da ake a ƙarshe ake eh ma mutum zai kama Allah kama karshe dab ake ana dab yanzu duniya za ta tashi ne eh ana dab ya za ce yace da wuta da aljanna suna kada kararrawa ne eh kowa ya sai abin da zai siya wa uzu da fatul jannatu lil muttaqin wa burzatul jahim lil gaw wato kowace na kada kararrawa kasuwa da tashi ka san kasuwa ko da bai ta tafi sai wani sati kuma to kasuwa da tashi in ta tashi ko ba da dawa saboda haka kowa ya sai kayan da zai saya ka sai abin da za ka ci riba an je ka je gida eh dan nan ba nan ba ne gidan can gidan da za ka yawa to ka sai abin da za ka ci riba in ka je can an fahimta ko wa innal akhira la hiya la hayawan law kanu ya'lamuna lahira fa can ne rayuwa da mutane za su gane to kaga duk wannan dubbai dubbai da kaga duniya ta gane kuma Allah ya ce duniya ta kwana bakwai Allah ya ba duniya kwana bakwai kwana bakwai Allah ya ce duniya ta yi to kwana bakwai ɗin nan duk kwana ɗaya wajen Allah shekara dubu ne wa inda yawman inda rabbika ka alfi sanatin min ma ta uduna kwana ɗayan Allah shekara dubu ne da duniya to sha Allah ya ce duniya an sako ta ta je ta shekara dubu wato ta shekara ta kwana bakwai ne in ji Allah kwana bakwai aka ba duniya to yanzu mun cinye kwana bakwai ba an cinye su shekara dubu bakwai ya kare muna cikin wallahu alam ne kawai ko yanzu ko an jima ko gobe ba kawai tashin kiyama zai iya zuwa kai dai kawai ka kulla kayan ka malam tafiya za ka yi eh ko ya zama ce kansa tana rage wato bankin ka na na rataye eh domin tafiya za a yi wa baina musa wa isa alfu sana tsakanin musa da isa kaga nan ba shekara dubu ne wa baina isa wa muhammadun tsakanin annabi musa da annabi muhammadu hamsu mi'a shekara ɗari biyar wa sittu na ama da shekara wato sittin da tara au sittu mi'a am ko ma shekara ɗari shida baki ɗaya wa bainar rasul sallallahu alaihi wasallam al'an shehu ce tsakanin manzo Allah da yanzu yanzu da shehu yake tafsirin da yake magana ya ce hijira hijiratul rasul al shekara dubu da ɗari uku da tamanin da uku a lokacin da shehu ke magana yanzu mun kai da arba'in da uku da arba'in da uku da ɗari hudu da arba'in da uku shehu yana magana da ɗari uku ne da tamanin da uku mu yanzu muna da ɗari hudu da arba'in da uku a duba da kyau wa duniya samata ya shehu ya ce duniya kwana bakwai wa inda yau mai inda rabbi ka kalbi sanatin bima ta ka gani a duniya samata ya kwana bakwai samatu ala bi sana shekara dubu ainihin bakwai shekara dubu bakwai malak za ta kare to wannan shekara dubu bakwai shi ce mana ta shuɗa an riga an yi dubu bakwai din la tablugu alfa abada har yi ba za a ƙara kai wata dubu ba har abada wala ilmu illa inda Allah amma fa ba sanin lokaci shi dai wajen Allah tabaraka wa ta'ala subhanallah wa in qala musa liqaumi na'am
وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين ya qaumi يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا قالوا.
خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم جعل فيكم أنبياء وجعل وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا كاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون آه الله سبحانه وتعالى يقول واذكر tuna mana is kala Musa li qaumihi yayin da annabi Musa ya fade mutanen sai ce ya qaumi ya ku mutane na uskuru ni'matallahi alaikum ku tuna da ni'imar da Allah ya muku idza ala fikum anbiya'a Allah ya sa annaba da yawa cikin ku eh banu Isra'ila baki ɗayan su nan wato sun kwashe kashi biyu bisa uku na annabawa annaba cikin laraba ba su da yawa daga shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai shi annabi Isma'il annabi shu'aibu annabi hudu annabi salihu wannan larabawa ne su cikin larabawa ne amma sannan garin da ma manzon Allah yake babu wani annabi da aka taba aikowa a wannan garin eh wannan garin na makka ba taba aiko wani annabi ban ba mai muhammadu ba to amma sai ya zama shi ba cikin banu isra'ila yake ba amma duk wani annabi annabi ya fi shi daraja kowane annabi ne kakaf ba wani mai daraja shi ya fi kowa daraja a cikin manzannin da annabawan baki daya to shi ne annabi Musa ke cewa ku gode ma Allah ku tuna fa Allah ya zabe ku tuna da ni'imar Allah Allah ya sanya annabawa cikin ku ja'ala Allahu ba'da nabiyina an gane min bani Isra'il sashen annabawa duk bani Isra'il ne. wa ja'alakum muluka sannan Allah ya bai da ku sarakuna dukkan ku sarakuna ne ashabu hadamin wa hashimin ma'abuta hidima da taron jama'a a almulk kullum man indahu zauja almaliku wanda yake sarki wai duk wanda yake da mata da mai hidima an gane mai hidima namiji da mai hidima mace ka annahu maliku kamar sarki ne ai aw ja'ala minkum mulukan ko kuma Allah ya ba ku mulki ya sanya ku sarakuna ne ku wa atakum ma lam yu'ti ahadan min alalamin sannan Allah ya ba ku abin da bai ba wani ba daga cikin talikai menene wannan min almanni wasalwa eh wanda yake wato manni an gane wannan wannan darba an gane yana zo musu kamar zuma ne daga sama da soyayyen tantabaru yana zuwa daga sama abinda abincinsu kenan fa shine abincinsu amma suka butulce kuma su suka ce Allah ya sauka musu don ana sauka kuma suka butulce an gane sannan ku tuna da Allah ya tsaga kogi ya halakar da fir'auna wa iz farakana bi kuma bahara fa antaynakum wa garqana ala fir'auna wa antum tanzuruna duk ku duba ku gani Allah ya tsaga kogi kun wuce an halakar da mukiyin ku fir'auna waya qawmi udkhulul ardal muqaddasa ku zo ku shiga ƙasa ko take mai tsarki allati kataba Allahu lakum wanda Allah ya umurce ku ya wajabta muku shiga amarakum biduhuliha Allah ya umurce ku da ku shiga wannan ita ce sha wala tartaddu ala adbarikum kar ku koma baya kar ku karaya aitan hadimu kawful adu kar ku koma baya saboda jin tsoron makiya in kun haka gaba wa sababiya ne fatan kalibu kasirin za ku juya kuna tabaku eh bisa yi a cikin aikin a da lokaci kai ya musa inna fi ya kauman jabbarina wallahi a wannan garin akwai jabbariyawa akwai bakaya adin sauran adawa diwalan dogaye zawi kuwa ba su karfi kasan ya aiki nuka ba su sha biyu su zo su yi mai research a garin to da suka dawo shi suka wato ga irin dogayen mutanen nan adawa da samudawa na da can sai suka gani sai annabi sau ƙila da sauransu da cikin duka bawo wasu suka ce a koyi sirri ka gaya ashe wasu sun je sun watsa ma mutanen musa da musa ya ce a shiga ka ce ina an gaya mana akwai adawa da samudawa a garin wallahi ba za mu shiga ba har abada wa inna landa da hulaha ba za mu shiga garin nan ba hatta ya harbi min ha sai ada wannan da samuda sun sun fito fa in ya harbi min ha idan sun fito to fa inna dakhiluna lokacin mu za mu shiga eh jabalu wa habu wa rafalu amrallah so karkade umarnin Allah tabaraka wa ta'ala wa amrul rasul da umarnin manzon su shine ainihin annabi Musa to lokaci alhamdulillah sadaqallahu alazim kurakuran da muka yi cikin wannan karatu Allah shi ya fi amin inda muka yi daidai Allah shi ba mu lada Allah ya ba mu lafiya zaman lafiya Allah ya kiyaye mu ya kiyaye imanin mu Allah ya kiyaye kasan mu amin iyayen malamin mu shannan Allah ya saka musu da alheri amin wanda ya dauki nauyin wannan karatu Allah ya saka mishi da alheri ya biya bukatun sa amin aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minina wal mu'minati innahu kana ghaffara wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh